إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم تتكلم على الإيمان باليوم الآخر يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة آخرة تنتهي فيها ويوما آخرا ليس بعده من يوم ثم تأتي الحياة الثانية واليوم الآخر للدار الآخرة فيبعث الله سبحانه سبحانه الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة ويجزي الفجار بالعذاب المهين في النار وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأماراتها خروج عيسى خروج مسيح الدجال ويعجوج ومعجوج ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها والقيام لرب العالمين ثم توتى الكتاب فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ بشماله ويوضع الميزان ويجري الحساب وينسب الصراط وينتهي الموقف الأعظم بالمستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka bayan Allah hutubar mu ta yau tana magana ne akan imani da ranar ƙarshe ma'ana ranar tashin alkiyama lallai ne musulmi ya yi imani yadda da cewa wannan rayuwa ta duniya tana da wani lokaci na ƙarshe wadda zai ƙari in ma baka yadda ba dai kana gani yana faruwa da babu kai aka same ka farkon zuwan ka baka sanya kake ba to dai in ma mutum bai imani ya kudirce ba dai yana kallo yana faruwa to kai da lalle hakan daga Allah ne Allah ne yake jiya lamarin to lallai musulmi ya wannan ya kuma sani akwai wata rana wacce da ta zo ta daban wadda kuma wannan ranar babu wata rana a bayanta a nan duniya dai ranar ta ƙari wannan ya zo ne inda allah maɗaukakin sarki yake faɗa kullum man alaiha fa duk abin da ke ban ƙasa sai ƙari zai gushe wanne ne bai gushewa abinda ke tsakanin samai da ƙasai da komai zai tafi duk wata halitta da allah maɗaukakin sarki ya da su gushe wane ne dai saura sai mai halitta waye baka waje rabbi ka zuljalal wal ikram ubangijinka ma'abocin girma da ɗaukaka shine zai rage amma kowa zai tafi to lallai mai yadda akwai wannan ranar musa a ranmu cewa fa akwai ran da bamu nan sani lallai akwai ranar da bamu nan wannan ya zo cikin suratul rahman sana Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan hatta wafiyayyen halitta annabi mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cewa zai mutu lokacin da arna suka masa gori suka suke suka yi karban addinin sawa suke cewa yan uwansu ku yi haƙuri mu jira ai mutum ne mai mutuwa zai zai mutu ma ya bar mu sai Allah madaukakin sarki ya lallashi zuciyar annabinsa yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld yace kafin kai ba mu sanya wani mutum wanda zai dawwama ba babu wani kafin kai ba mu sanya wani cewa zai dawwama a ban kasa ba afa in mitta yanzu idan ka mutu fahimul khaliduna su din dawwama za su yi in sun ce za ka mutu ka basu eh za ka mutu kuma wasu mahi sun mutu a gaban ka to su din dawwama za su yi kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce tabbas kowanne rai sai ya dandan mutuwa wa nabluukum bil khairi wash sharri fitna wa nabluukum bis sharri wal khairi fitna za mu jarrace ku da sharri da alkhairi ya zamto a matsayin jarrabawa fitina ta rayuwa wani sharri ne dai zama masa alkhairi a rayuwarsa in ya cinye yana kamar sharri sai zama masa alheri wani kuma khairin ne yake gani sai ya zama masa sharri ya ga ya samu kaza ya kaga za a ce alheri ne ko ko kuma sai ya zama shine silla halakar da shi to Allah ce lalle zamu jarraba ku da wannan amma dai ku sanin karshen magana wa ilaina turju'u Allah ce ku sani dai zuwa gare ni da a koma da wanda suka yadda da wanda ba su yadda ba da wanda suka yi imani da wanda ma ba su yi imani ba wannan ya zo cikin suratul anbiya sa'an nan rayuwa ta biyu da ta zo rayuwa ta biyu tana nan zuwa za a yi ta to kafin ita kuma akwai rana ta ƙarshe wadda Allah to rana ta kusan ƙarshe rayuwa rayuwa ta biyu kenan ko ita ce wacce za a yi ta Allah maɗaukakin sarki zai tare dukkanin halittu a filin tashin alkiyama za a tare mu tabbas a filin tashin alkiyama kafirai su ne suke musun tashin kiyama kamar yadda Allah yake faɗa za'ama alladhina kafaru allan yub'athu kafirai sun raya cewa ba za a tashi ba su sun dauka cewa babu tashi Allah ce kul bala wa rabbi kace musu eh tabbas ina rantsuwa da ubangiji na latub'athunna wallahi za a tada ku wallahi za a tada mu sun malatu na ba'un na bima amintu kuma wallahi za a ba ku labari da abin da kuka aikata saboda haka mu sani da a ba mu labari da abin da muke aikatawa abubuwan da muke aikatawa za a ba mu labari da haka da ni da ku mu je mu zauna mai nazari mu ga ayyukan da muke aikatawa tabbas mu ba ajizai bane dole za mu yi kuskure a wani hu amma mu auna mu ga cewa da kurakuranmu da ayyukanmu na alkhairi wannan ifewa a kullum sannan mu sake kalla ina alherin da ya fi yawa ko na shirin ma ya fi yawa muƙaddara ma na alherin ya fi yawa to sai mu duba to ya na shirin ya matsayinsa yana rushe alkhairan ko bai rushewa akwai shirka a ciki ko kware ce kaga ta rushe lamarin lallai mu duba ayyukanmu mu gani tabbas da mu tashi ranar gobe kiyama kuma za a ba mu labari da abin da muka aikata da shi za a mana shi ne allah maɗaukakin sarki zai tayar da mu gaba ɗaya don ya mana hisabi ya sakawa mutanen kirki da ni'ima madawwamiya a cikin aljanna ya saka wa mutanen banza da azaba wulaƙancacciya a cikin wuta kamar yadda yake faɗa wa tunzira yau maljam ilare ba fi Allah ce ka yi musu gargaɗi dangane da ranar da za a taru babu shakka a ciki ba kokonto tabbas sai an tashi kafirai sun yadda da mutuwa tashin ne wasu ba su yadda da shi ba to lalle Allah ce a musu gargadi lalle akwai ranar haduwa larai ba fihi babu shakka ba wani kokonto a ciki fariqun fil janna wasu yankin suna cikin aljanna Allah samu na ciki wa fariqun fis sa'ir wasu kuma yankin suna cikin wutar sa'ira Allah sa ba a suratul shura sannan ya zo cikin suratul zilzila Allah ke cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha idan ƙasa ta yi jijjigata aka jijjiga ƙasa aka motsa ta aka murzata wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa za ta fitar da nauye-nauyen cikinta da aka bubbinne mu a ciki za ta bullo da mu da na farko da na ƙarshe ɗan adam idan ya ga an tashi wa ƙalal insanu malaha sai ɗan adam kaje yana ce me ke samun wannan ƙasa ta fito da mu yau wadda yake cikin ni'ima yana ganin gashi yana cikin baccinsa an ta da shi Allah ce yau ma'idin tu haddis akhbara wannan rana ce da za ta baka labarinta za a baka labarin abubuwan da ke ciki abin da ka aikata a baya da a fito da shi shine Allah ke siffantawa yawma idin yasdurun nasu ashtata shine ranar mutane za su taso daban-daban jama'a jama'a dan me liyurau a amalan don su ga ayyukansu don a fito da ayyukanmu mu gani wanda aikinsa na alheri ya yi ya more faman ya amal mithqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata wani alkhairi aiki na alkhairi da da kwazarra zai ganshi Allah baya mantuwa baya mantuwa za a fito da komai a bawa mutum faman ya amal mithqala zarratin sharran na sharri shi ma zai ganshi har ma shi mai ganin na sharri ne ce mali hadal kitabu la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha da ka ji kafiri ya ce kai me ke samu wannan littafin ko mujirimi wanda aikinsa ya yi yawa na zunubi ko da bai kai ga kafirci ya ce mali hadal kitab me ke samu wannan littafi la yugadiru sagiratan wala kabira karami ko babba baya bari face sai ya kididdige saboda mai wajadu ma'amilu hadira kowa ya samu abin da ya aikata ya kaji ah kaga dan kifcin wani fadin nan ya kaka ya fito a littafin nan kaga dan daren nan da muka dan yi ba sai da ta zo kaga a lungun nan da ya dan shafawa ta fa kaga sai da ya fito yan zakan nan da ya dan hana kaga sai da ta fito ma da hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabira Allah ya tsare to lalle mu sani akwai wannan rana za ta zo za a saka wa kowa da irin aikin da ya aikata don haka wanda ya alkhairi ya wa kansa sa'annan kuma a wannan lokaci ne akwai kuma alamomi da suke riga wannan rana kafin ta zo akwai alamomi na tashin alkiyama kamar shafar dujal masifar dujal tana zuwa kuma alamunsa ne yake share fage kada-kada ya yi yawa yara matasa iyaye mu farka ku farka daga bacci kiɗa ya yi yawa in ka ji matashi ya wuce kiɗa a waya ko an haɗa ma da yanfi sai ga yaro ɗan ƙanƙani mata da kiɗa to yana za mu samu makarantar san ƙur'ani fa da kiɗa ba su haɗuwa a zuciya in baka gano wannan bari ka gane duk wanda yake da memory wanda yake a gaure da wa'azi kai da kake da shi kake ji na yanzu kai wa kanka isa tsakaninka da Allah in dai har ka gauraya ba kwata-kwata babu babu kidan bane a ciki ba kai wa kanka kisasi ba kaddara ma wa'azin ma yafi kidan yawa a ciki tsakaninka da Allah wanne ka fi ji kai da kanka kai wa kanka wannan girgiga da haga da kafi jin kida to dole sai wani ya koro ne ko dai kida ya kori qur'ani ko qur'ani ya kori me kida to kuma yawancin sabanin da ake samu kidan shi yake koran qur'ani wannan rayuwar da ta haifar mana da mai ido ya kamata mu yi nazari mai kan mu fada da fitar yajuj wa majuj su ma za su fito kamar da Allah madaukakin sarki ce fa hatta idza futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansil za a yajuj wa majuj za su fito su ma fitina ce a ban kasa to su ma akwai su suna nan zuwa annabi isa zai dawo annabi isa ma zai dawo sannan kuma kafin kiyama duk ta tashi da annabi isa da mahadi ne da su yaƙi dujan sannan akwai fitowar rana daga mafaɗarta sannan kuma da tashi zuwa ga ubangijin halitta shine hisabi kamar yadda Allah ke faɗa wa nufika fi suri fasayiqa man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah Allah ce za mu gusa a cikin ƙaho duk abin da ke cikin samai da ƙasai da su fada su suma illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama shine malamai suka ce shine mala'ikan hura mutuwa shine a lokacin shi ba zai mutu ba sai kowa ya mutu a wannan busa da za a kowa zai mutu shi tukunna sai bayan ya busa daga baya mutu sun manufi ka fihi okura Allah ce daga nan sai a sake busa a cikin kafan da na gaba fa'idahun kiyamun yanzu nuna sai ga mutane sun tashi suna kallon juna a suratun zumar sai a tashi ana kallon juna a wannan lokacin za a ba da littafi akwai wanda zai rike littafinsa da dama akwai wanda zai rike littafinsa a nan hagu fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya duk wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama zaka ga yana nunawa kamar yadda an yi jaraba a nan duniya kace kalli result dina kasan nayi sa nayi kokari ka na sha wahala an ci karatu an ci kwakwa an kashe kuɗi zai baka yana kalli ka gani to haka a lahira aka bada wannan littafin masu nagari za su dinga nunawa shi ko wanda aka bashi to kuma da Allah ya faɗa a kan ƙarshen magana sai ya ce fa huwa fi ishatir radiya wanda yana cikin rayuwa yarjejjiya fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya wanda ko aka bashi littafinsa ta hannun hagu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wanda littafin sai zo ta hana hagu sai ka je na kai tona ni fara zuba abin littafi ba koyi littafin yake kwa yanzu ne daga idan mutum bai ci jarawa wanka ce wani ka karɓa ce ban karɓa ba an san mai ake ciki ba saboda yana ƙarƙarin ce maka ya karɓa ka ce me samu ya gaba a yaban arziki ba ko kuma wanda ya gaya ma ma ba wanda zai ɓoya wai ka ga ya ɗan faɗa a sanyi sai ka san jarabawa ikon Allah ne wannan fita duniya ne da ake gyara ta cin kuma lahira ba a gyarawa an tafi kenan sai ka je na ce lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ni ban san ma me sakamako na ba tukuna har yanzu ban gani ba to a lokacin kuma sai kai Allah ce ya laita ha kanat alqadiya ya kai tan wannan al'amari gashi kuma lamarin ya kare ice gashi kuma ba komawa duniya balle tana ya gyara balle tana ya ji wa'azin su malam da suke gaya mar ma agna anni maliya sai ka ji mai kudi ya ce duke sa bata amfani shi wadda kudi ne sa ya halaka wadda kuma mata ne suka halakar da shi shi ma ce matan nan basu amfana da shi komai ba sa'annan za a sanya mai sikeli daga nan kuma lissafi ya ci gaba a ci gaba da kirya lissafin ayyukan mutane wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati la ray'a fala tazlamu nafsun shay'a Allah ce za mu sanya mi skeli skeli na adalci skelin Allah madaukakin sarki ya fi girman sama da ƙasa sammai bakwai ƙasai bakwai skelin ya fi su girma Allah maɗaukakin sarki zai ajiye shi idan ya ajiye mala'iku ma sai sun firkita. Sai ya Ubangiji wallahi ba wadda za a ɗora masa kayansa a nan yi nauyi saboda za a ga girman sikelin. Amma sikelin da ke na adalci ne daidai da faifa an ka ajiye sai ya nuna. Yanzu ku ka gara masu sikeli iri iri ne akwai sikelin nan ka ɗora mara wani abu zai nuna ba. to shi wannan na daban ne na Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne ƙato kenan babu wani girman abu da za a ce ya gagari skelin sannan kuma duk karantar abu kuma yana da sufurin masu laushi wanda an ɗora su ya nuna Allah maɗaukakin sarki zai saka wannan kuma Allah ya ce wa in kana mithqala habatin min khardalin atena biha dini da ƙwayar komayya duk karanta ta koda tana cikin dutse ko wani abu Allah ce za mu so da ita kuma za a dora sai ya nuna Allah ce kai ku saurara ku ji wa kafa bina hasibi Allah ce mun isa mu isa lissafi in dai lissafi ne Allah ya isa ya gama komai daga nan za a je sirati sai kuma a ce to a tafi sirati da a je a ketara wa in minkum illa waridu babu ɗaya daga cikin ku sai ya ketara siratin kamar kaurin gashi yake ya fi reza kaifi in ka ganka aljanna ta nan ka bi in ka ganka a wuta ma ta nan ka zo dole ne kowa sai ya ƙetara kana alara duka hatiman maqdiya wannan hukunci ne ubangijin ka ya stamp ya zartar wannan dole ne sai an haye saboda haka yan uwa ku sani lallai wannan abin yana gaban iya gabana yana gaban ka saboda haka fata zabur fa inna khairaz zadi attaqwa ni guziri mafi alkhairin guziri shine jin tsoron Allah ni kokari dokokin Allah mu kiyaye ni kokari mu kiyaye musamman a gabobin da muke ciki an noma amfanonuka na zakka mu cire zakka za ta kare mu daga shiga irin halin da muke ciki mu kiyaye bibiyar shedan dan an samu dukiya da zinace zinace da kada kade dare dare da wasu abubuwa lallai mu kokari mu gyara wannan shine karshen kudubar mu kyau Allah ka dauka musulunci da musulmai ka fuskantar da kafirci da kafirai da gidi da kasa da kashin yahu da nasara ta zuwa ga sallah Thank you.